إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم راقبوا ربكم وتقربوا إليه اجتهدوا في نيل مرضاته اجتهدوا في اتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى اختص بمزيد فضله أزمنة على غيرها وأماكن على غيرها فجعل فيها الخير كثيرا والثواب مضاعفا تفضلا وتكرما ومن ذلك ما جعله في شهر الله المحرم من فضائل وخصائص منها أنه من الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى فيها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقد أجمع العلماء على أن المراد بها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنتا السنة اثنا عشر شهرا أربعة منها أربعة حرم ثلاث متواليات ثلاث ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبا ومنها أي من خصائص هذا الشهر العظيم أنه الشهر الوحيد الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله والإضافة إلى الله تقتضي تشريف هذا المضاف الذي أضيف إلى ربنا تبارك وتعالى ومنها أن الصيام فيه أفضل صيام بعد الفريضة أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan uwa musulmi muna godiya ga Allah godiya marar iyaka muna kuma yabo gare shi yaban da kalmominmu ba su isa su iya ƙididdige shi su kiyaye shi baki ɗayansa ba muna roƙon Allah ya ƙara mana taufiƙi wajen gode masa akan ni'imominsa mafi girman ni'imominsa kuma shine ni'imar addinin musulunci bayan haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah kuma mu lura da Allah subhanahu wata'ala cewa yana kula da mu yana sanin halin da muke ciki yana sanin me muke aikatawa ya san abin da ke cikin kirazan mutum kafin mu furta komai ko mu aikata kowanne abu don haka mu ji tsoronsa in mun buye mu ji tsoronsa in muna bayyana ma mu ji tsoronsa muna roƙon Allah ya ƙara mana damar tsoronsa bayan haka ya ku bayan Allah ku kusanci Ubangiji da dukkan hanyar da za ku samu yardarsa cikin abin da ya shar'anta muku kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ku lazimci littafin Allah ku kiyaye littafin Allah ku yi riko da shi ku karanta shi ku yi imani da shi kuma ku yi aiki da shi haka nan ku riko da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadda take bayyana mana alqur'ani da ma'anoninsa mu riko da addinin da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi bayan wannan ya bayin Allah mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala cikin ƙarfin ikonsa ya fifita wasu daga cikin zamuna akan wasu ya kuma fifita wasu wurare akan wasu ya sanya alheri ya zama mai yawa a cikin waɗannan ko zamunan ko kuma wurare ɗin irin yadda za mu gani Allah ya fifita wasu watanni akan wasu ya fifita wasu ranaku akan wasu ya fifita wasu lokuta akan wasu lokuta Allah yana da iko ya zaɓi abin da ya ga dama ya fifita shi akan abin da ya ga dama kamar yadda ya fifita a cikin ɗan adam ya fifita wasu aka bai wasu annabci aka bai wasu manzanci kai a cikin manzannin ma Allah ya fifita wasu akan wasu Allah ya fifita manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan dukkan manzanni da dukkan halitta to bayan haka ya bayan Allah an irin wannan muka lura Allah ya fifita wasu watanni musamman wannan wata da muka shiga a wannan sabuwar shekara a lissafin hijirar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan wata shine watan Muharram wanda ba mu daɗe da shiga cikinsa ba wanda ɗaya ne daga cikin watanni da Allah maɗaukaki ya ambata cewa watanni ne masu alfarma masu daraja. Allah maɗaukaki ya sanya alherai suka yawaita a waɗannan watanni, lada kuma ya zama abin riɓanyawa a cikin waɗannan watanni, ya yi wannan ne don falalarsa, ya yi wannan ne don karamcinsa. Allah mai falala ne, Allah kuma mai karimci ne, muna roƙonka ya Allah ka ƙara mana falalarka da karimcinka. wannan wata musamman watan muharram da muka shiga cikinsa ya banta da wasu alherai waɗanda za mu ji su a yau da kuma abubuwan da suke da alaƙa da haka na hukunce-hukunce malamai sun yi ijima'i faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillah lallai lissafin adadin watanni a wurin Allah guda goma sha biyu ne wata ɗaya biyu uku har zuwa goma sha biyu haka Allah ya halicci duniya tun da ya halicci sammai da ƙasa ya sanya lissafin watannin nan guda goma sha biyu ne min ha daga cikin waɗannan sha biyun arba'atun hurum akwai guda hudu waɗanda suke masu alfarma waɗanda aka haramta yin zalunci a cikinsu duk wannan yana cikin wannan ma'ana ta alfarma ɗin in an ce abu haram ba ana nufin kawai an haramta amfani da shi ba ma'ana shi mai alfarma ne iyaka ce kuma wani shinge ne da aka kewaye saboda ƙimarsa da darajarsa kar a kusance shi to waɗannan watanni guda hudu suna da waɗannan darajoji kuma malamai sun yi ijima'i akan cewa waɗannan kwanaki ko watanni su ne watan zulqa'da da watan zulhijja da watan muharram Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi waɗannan watanni guda uku a jere da ɗaya kuma shine watan rajab wato watan bakwai a lissafin waɗannan watanni in ka haɗa su sun zama guda hudu to su ne Allah ke nufi da yace min ha arba'atun hurumun hurumun dinnan jam'in haramun ne idan ɗaya ne sai a ce haram jam'i kuma hurum ma'ana dukkaninsu masu alfarma ne masu daraja ne haramun ne a yi zalunci a cikinsu Allah cikin hikimarsa ya zaɓi waɗannan watannin da ake aikin hajji a cikinsu ya sanya su suna cikin waɗannan watanni saboda a yi aikin hajji cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan watannin idan ka haɗu da wani wanda ya kashe maka mahaifinka ko a cikin harami ne to ba a taɓa shi sai ai haƙuri sai waɗannan watanni sun wuce shi yasa an hana yaƙi a ciki duk waɗanda ko da yaƙi ake yi na jihadi idan wannan watannin suka shiga sai a gaya abokan gaba to mun shiga watannin da muke girmamawa ba a yaƙi a cikinsu sai kowa ya haƙuri kun ga wannan ya nuna mana ashe lalle Allah subhanahu wa ta'ala tsarinsa shine tsari har yaƙin da za a yi don ɗaukaka addinin Allah akwai lokacin da za a ce to a saurara saboda me saboda girmama waɗannan lokuta da tabbatar da zaman lafiya a ciki domin duk ku duba ku ga aiki irin aikin haji in babu zaman lafiya ya za a yayu a tara al'umma masu yawa kuma a lokaci guda kowa da bukatunsa in ba a sanya wannan hikima ta a dakatar da ba yaƙi ba zagi kuma shi kansa aikin hajin a cikinsa aka ce fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji wala jidala ka ɗauko wannan kalmar ka yi mamaki a cikinta ko jidali musu da jayayya an hana in kana cikin aikin haji to ballantana a ce an kai ga yaƙi an kai ga tashin hankali al'imamul bukhari ya fidda hadisi daga sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ruwato daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض lalle zamani ya juya ya sake juyowa kamar yadda Allah ya halicce shi a irin yanayin da Allah ya halicce shi ranar da ya halicci sammai da ƙasa sai ce as-sanatu in ji manzon Allah sallallahu alaihi ce ita shekara isna ashara shahran watanni guda goma sha biyu ne minha arba'atun hurum ya maimaita abin da Allah ya faɗa a cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai guda hudu waɗanda suke masu daraja da alfarma wanda aka haramta yaƙi a cikinsu ya ce salatun mutawaliyat guda uku a jere kun ga wannan nassi ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fassara waccan aya aya a Qur'ani ga fassara daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fassara da malamai suke cewa wajibi ne kowa ya fassara alkur'ani da ita babu ijtihadi ba wani malami da ya halatta yanzu ya zo ya ce ai ya kamata a sanya ramadan saboda darajar ramadan shi ma a sanya shi a cikin al'ashhurul hurum ramadan duk da tasa darajar to baya cikin watannin nan guda hudu a ramadan ya halatta a yaƙi shi yasa kuka ga yaƙin badar a watan ramadan aka yi shi yaƙin badar ana cikin watan ramadan amma aka yi yaƙin badar saboda me addini shine abin da Allah ya shar'anta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dhul qa'dati wa dhul hijjati wal muharrami sai ce wa rajabu mudar da kuma watan rajab wanda kabilar mudar suke girmama shi allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada al-akhirah da watan sha'ban jumada al-akhirah shine watan shida rajab shine watan bakwai sai sha'ban shine watan takwas na san wani abun mamaki a zamanin yanzu zaka tsaye da ba samari kawai ba manyan mutane ka tsaye da mutum da zaka tambaye shi ya lissafa maka waɗannan watanni na musulunci wani ba zai iya kawowa da ka a jere ba irin yadda muka riƙe januware da february wanda asalinsu sunayen gumaka ne na rumawa gregory zamaninsa aka mai da shi kalanda ta zama ake amfani da ita musulmi kuma sai ka samu musulmi bai ɗauki wannan namu na hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin abin da yake da muhimmanci ba, wani ba zai iya lissafa maka ya ce Muharram, Safar, Rabi'in al'awwal, Rabi'in al'akhir, Jumada al'ula, Jumada al'akhira, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'dati, Zulhijjati. haka sunayen waɗannan watanni suke rabi'in ake cewa rabi'in sai a ce al'awwal tunda shi muzakkar ne rabi'in al'akhir amma ka zo jumada ba a cewa jumada al'awwal sai dai jumada al'ula saboda jumada mu'annas ne jumada al'akhira wasu su ce al'ula da kuma asaniya yan uwa musulmi wannan dai ba shi ne babban zancen mu ba lalle waɗannan watanni waɗanni watanni ne masu alfarma masu daraja daga cikin falalolin ko keɓantattun falaloli na wannan wata shine yin azumi a wannan wata babu wani azumi da ya kai shi in ba azumin watan ramadana ba na farilla in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الإمام مسلم يفيد حديثي دقى حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دقى منزل الله صلى الله عليه وسلم ينتوى أفضل الصيام بعد شهر رمضان ما في في تن أزمي باين أزم وتر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم شيني وتن الله وندكوكي كيرنسا المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كما صلى تفي قوة صلى درجة دجرمة دفللا أولين الله إتشي وتباين صلى الفريلة إتشي صلى الدري dan uwa ka saba da sallar dare a sallar dare ake samun aminci a gun Allah a sallar dare ta nafila kai kaɗai ka tashi babu wanda ya sani a nan ake samun kusanci zuwa ga Allah a sallar dare ake samun yardar Allah a sallar dare ake samun walittaka a sallar dare kake samun addu'o'inka su karɓu a sallar dare ake ganin annuri a fuskar mutum a sallar dare ake ganin mutum a matsayinsa na musulmi na kwarai don haka ka samu lokaci da zaka keɓance kana ganawa da ubangiji wannan dai ba shine tattaunawar mu ba a yau zancen mu shine azumtar kwanaki na wannan wata musamman kuma ranar tara ga wata da ranar goma ga wata kamar da za mu yi magana a kai a wani hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu siyami ba'da ramadan sha'rullahi al-muharram mafificin azumi bayan ramadan shine na wato watan muharram daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma yana cewa kadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam almadinata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina yayin da ya hijira ya samu yahudawa suna yin azumin ranar ashura ya tambaya me haka suka ce ai wannan rana ce ta alheri rana ce da Allah a cikinta irin kwatan kwacinta Allah ya tsere da annabi Musa da mutanansa banu Isra'il shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarci yayi umarni a riƙa yin irin wannan azumi ya ce ai annabi musa namu ne fiye da zamansa wato naku ma'ana annabi annabi musa alaihi salatu wassalam a wurin kima da daraja ya fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalolin da suna da yawa ya ƴan uwa musulmi dangane da wannan wata wato mai albarka yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a dage a azumci waɗannan wato kwanaki khasa'is na hudu cewa a wannan wato ko in ce daga cikin waɗannan daga cikin darussa da za mu ɗauka a wannan magana ta wannan yini cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da falala a kanmu ya mana falala da ya zaɓan mana wasu lokuta da za mu tuba a cikinsu ku duba watan ramadan ba mu daɗe ba da sallama da shi a cikinsa aka yi sallolin tarawihi aka yi tahajjud aka yi ta'addu'a ga karatun alkur'ani bayan wannan aka shiga ranakun watan watan sallah ai watan watan wato aikin haji zulhijja a cikinsa akwai ranar arfa wanda bai je haji ba ma ya yi azumin ranar arfa wanda ya je aikin haji kuwa ga ayyuka nan birjik da haka musulunci ya zaɓan mana lokuta daban-daban Allah ya zaɓi lokuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da lokuta da aka fifita su na a koma zuwa ga Allah a tuba ya bayin Allah ba mu da lokacin ku da muke buƙatar mu tuba mu koma zuwa ga Allah irin wannan kwanakin da muke ciki kowa ya shaida a cikin mu rayuwa ta yi kunci ga al'umma da yawa abinda za a sa a bakin salati yana nema ya gagara ba wai yana nema ba ma ya ma gagara a gidaje da yawa to ya dan uwa musulmi ba ka da lokacin da ko ba ka da damar da ta fi cancanta a gare ka ka koma zuwa ga Allah irin wannan lokaci ba lokaci ne na zage-zage da zagin shugabanni da maganganu na cin mutunci ba wannan lokacin ba ne Allah shi ne mai komai arziki nasa ne falala tasa ce ruwan sama nasa ne shine mai saukar da shi abinci ma nasa ne wurin wa za mu je wurinsa za mu je to kuma ba zai yiwu ba ga talauci ga tsabar sabon Allah kullum muna cikin talaucin da wahalar da rashin abinci amma wannan bai hana mu mu saba wa Allah ba wannan ya ishe mu ai mana wa'azi wai wannan al'umma ta mu wace irin al'umma ce ya kamata a ce a lokacin da kake cikin tsanani babu abinci babu abin sha ba sutura kudin makarantar yara ya gagara abun hawa an ajiye shi a gida saboda tsadar man da za a zuba masa to babu lokacin da ya cancanta mutu ba mu koma zuwa ga Allah irin wannan lokacin mu dakatar da sabon Allah ko dan mu samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ya mana rahama Allah kai mana rahama Allah ka ji kanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روقنك الله ككنصا مو الله كديديتا مو الله كدورا مو أكن تفركي مديديتي الله كميد مو زوا غريكا الله كميد مو زوا تفركي مأيكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المسلمين kamar da muka yi wannan gargaɗi na aji tsoron Allah a tuba mu lura da irin halin da muke ciki muna gode wa Allah akan rahamarsa da ruwan sama da muka samu a jiya da daddare kafin wannan lokaci an shiga damuwa da tashin hankali wanda ya wajabta mu daga hannayenmu mu roƙi ubangiji Allah ya mana rahama Allah ya tausaya mana Allah ya dubi halin da muke ciki na ƙasƙanci da bukata ko saboda dabbobi da ba sa saɓan Allah Allah ya zubo mana da ruwan da dabbobi za su samu su ci dan adam ma ya samu ya ci duk da saban Allah da yake aikatawa Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka yaye mana damuwarmu ya Allah ka albarkace mu da damuna mai albarka yadda muka samu ruwan nan je ya Allah muna roƙonka Allah ka ci gaba da zubo mana wannan ruwa abincin da ke gonaki ya Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah ka sa ba zai lalace ba babu wata hanya da ta rage wa ɗan adam yanzu irin wannan noma da za a yi ya Allah muna roƙonka kar ka bari kayan amfanin gonan mu su kone ko tsutsotsi su cinye ya Allah ka zubo mana albarka Allah madaukaki ya gaya mana cikin alqur'ani cewa lalle da mutanen alƙaryu za su ji tsoron Allah da Allah ya sanya musu abin da za su ci ya zubo ta sama da ƙasa haka ya gaya wa ahlul kitabi ashe wannan yana nuna akwai alaƙa tsakanin ayyukan kirki da kuma zubar ruwan sama akwai alaƙa tsakanin ayyukan banza da ƙamfar ruwa da dakatawar ruwan sama don haka mu ji tsoron Allah ya bayan Allah mu koma zuwa ga Allah mu tuba gare shi Allah zai zubo mana ruwa sai sa ya ce mu istighfari استغفروا ربكم فإنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا in kuka yi istighfari Allah zai sanya sama ta rika zubowa shi yasa ake son idan an samu kamfan ruwan sama a yi addu'o'i sannan kuma a fita a yi sallah a yi huduba a yi wa mutane gargaɗi a juya abin sanyawa na tufafi domin roƙon Allah maɗaukaki ya juya mana halin da muke ciki to ya Allah muna roƙonka Allah ka juya mana halin da muke ciki na kamfar ruwan sama da kamfar abin aljihu da kamfar abin da za a ce a kasuwanni da gidaje ya Allah ka juya mana wannan hali ka sanya mana hali mai albarka Allah ka zubo mana da ruwa Allah ka sanya mana damunan mu ta zama mai albarka ya Allah ka ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka dora su akan tafarki Allah kada ka bar su da dabararsu Allah ka kama hannunsu ka dora akan yin abin da yake shine daidai duk abin da zai ceci al'umma Allah ka ba su damar tunaninsa da kuma aiwatar da shi wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamu